السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1435 wannan rana ta yi daidai da hudu ga watan bakwai na shekara ta 2014 ta miladiya za mu tashi sabon darasi a cikin karatun alkur'ani mai girma da muke tafsirin alkur'ani a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a cikin suratu tauba za mu tashi aya ta talatin in Allah ya so mu karanta tambayoyi kafin nan tambaya ta farko wannan ya ce a malam matata ce take yawan yaji sai na ce duk sanda ta fita a saki yake don ta daina don ta daina yajin a gaban mutane amma zuciyata ba haka nake nufi ba sai ta fita to ya hukuncin yake wannan abin da kai shi malamai suke ce ma ta'liq rataye rantsuwa ai rataya rataye saki rataya a rataye saki kace idan kai ka ce mutum ya ce wa matarsa idan tai kaza to a matsayin saki yake wannan idan sharadin ya afku to sakin ya afku a sabanin kamar a rantsuwar saki wadda za a iya mata kafara sabanin kamar rantsuwa wadda ake iya mata kafara ta'liq daban yake da rantsuwa al-aiman bi talaq idan kika fita daga gida to saki ya tabbata a kaina wannan rantsuwa ce ta saki wanda yake kafara za ta iya warware ta amma idan ya ce wa idan mutum ya ce wa matarsa in ta fita daga gida a matsayin saki yake to in ta fita ta saku saboda haka mutum sai ya kula da irin lafuzan da zai rinka amfani da su wala tattakhidu ayatin lahi huzwa akan saki ne Allah ya ce kada ku riki ayoyin Allah wato wargi abun wargi ababan wargi to sannan wannan ya ce idan na ware wani bangare daga cikin alkur'ani ina karantawa domin na gyara haddata to idan na karanta kimanin izu 60 kamar na yi sauka ne ko ina daidai da wanda ya karanta shi daga farko har zuwa ƙarshe a ba daidai ba sauka ba ne ka dai karanta kuma a da kowane harafi kai kana da lada goma ko kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun to da kana da lada da adadin harufan da ka karanta iya adadin lokacin da ka karanta su amma baka da ladan sauka tunda ba sauke alqur'ani kai ba domin a cikin saukar alkur'ani mutum ya karanta ko ina a cikinsa kuma waɗansu wurare a cikin alkur'ani karatunsu ya fi waɗansu wurare lada saboda haka ba zai yiwu ba ka ce don ka karanta wajen da yake ladansa koma baya amma ka karanta shi ya adadin abin da zai kai ya zuwa ga tsawon izbi sittin ka samu daidai ladan saukar alkur'ani amma dai a cikin alkhairi kake almuhim dai mutum kada ya ɗauki alkur'ani mahjura abin ƙaurace ma musamman a cikin wannan wata sawa'un da tishin hadda ne ko da tilawa ne ko da karatu ne a cikin sallah wannan kuma ya ce ni ne na yi tsuntuwa na yi niyyar na yi cigiya amma na yi jinkiri ban yi da wuri ba sai abin ya faɗi yaya zan yi sai to za a duba a gani idan ka yi sake idan ka yi sake to za ka yi lamunin wannan abin domin asali wanda ya suntuwa ma'amuni ne hannunsa akan wannan abin yadu amana ba yadu baman ba ne to duk wanda yake amintacce akan abu baya lamunin wannan abin wato ba a tilasta shi ya biya abin idan ya salwanta sai idan ya yi sake wajen kiyaye shi kamar wanda aka bama mutum ajiya idan aka baka ajiyar abu sai ya bata sai ya faɗi ko aka sace to ba za ka yi lamuninsa ba sai idan ka yi sake alal misali an baka ajiyar dubu ɗari sai kawai ka buɗo durowa ka ajiye inda kowa yake shiga ɗakin da ba a rufe shi wannan ka yi sake ko baka yi sake ba to idan aka sace wannan za ka yi lamuninsa amma idan ka ɗauki matakai na ɓoye shi na ƙulle shi kuma ka sa shi a ɗakin da ba wanda yake shiga kuma ka ƙulla ɗakin aka karya kofa aka je aka ɗauke to nan wajen kai ma'amuni ne ba za ka ba za ka yi lamunin wannan ba ba za ka biya ba to haka dalika yayin da mutum ya yi tsuntuwa hannunsa akan abin da ya tsuntuwa hannun amana ne ba zai lamunin ta ba to amma idan ya yi sake wajen kiyaye ta wajen kiyaye wannan tsuntuwa da sanarwa domin mai ita ya zo ya karba har aka sace to zai lamuninta duk ran da mai ita ya zo sai ya biya shi duk ran da mai ita ya zo sai ya biya shi idan kuma bai sami mai ita ba tunda ma bai ma yi sanarwa ba ya za a yi mai ita ma ya san cewa yana tana wajensa sai ya sadaka da wannan ga mai ita domin ya yi sake sannan shin matar da take da gashin kai da yawa ya za ta yi wajen sabunta ruwa a kanta shin sai ya taba tsakiyar ka ko ko ya za ta yi a'a Allah maɗaukakin sarki cewa yi wamsahu bi ru'usikum ku shafa da kanku ku shafa kanku ar-ra'as shine wato kai wanda yake da gashi saboda haka wannan baɗin lil mulasaqa abinda ake nufi hannunka ya taba wannan gashin naka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kwatanta yanda ake yi shine ya ya ɗebi ruwa ya sa hannunsa a fabada'a bi muqaddami ra'sihi fa aqbala bihima thumma adbara bihima ila haythu bada ya fara daga gaban gashi gaban kansa ya shafa ya koma baya da hannayensa sannan ya dawo da su kaga ba a ce sai da ya cusa in ya tsusa cikin kan hayaji kokon kansa ba saboda aka komai yawan gashinta abinda za ta sai ta shafa sai ya kai can karshe sai ta dago daga kasan gashin ta dago ta dawo da shi zuwa gaban hannunta wannan shine cikakkiyar shafar kai wadda ta dace da sunna saboda haka ba mutum ya ce dole sai shafar kai ruwa ya taba tsakiyar ka wani yana daga cikin guluwi a cikin addini ba a kuma shi guluwi wuce iyaka a cikin addini musamman wajen alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan ya ce mutane za su zo a cikin al'ummarsa wanda suke yin suke wuce iyaka fi du'a'i wa tahur wajen addu'a da wajen tsarki da wani ya daga cikin wannan ta'addancin wato wuce gona da iri din a cikin wanda ba a yi to bayan addu'a da ya yi a gare mu baki ɗaya ta fatan alkhairi ya ce don Allah a yi wa ‘yan uwa musulmi nasiha da jan hankali akan zuwa sallar asuba da yawa sai azumi ya zo masallata suke cika masallatai suke cika musamman unguwanni na gefen birni masu sayan fili su gina su tare mafi yawancin masallatan na mafi yawancin masallatan nan na malaman gargajiya masallatan na malaman gargajiya ne sai su ki zuwa waɗannan masallatai na wato wannan ya yi munasaba kwarai wannan nasiha da uwa ya yi ta dace a yi ta a cikin watan azumi domin ɗaya daga cikin muhimman abubuwa da ya wajaba kowane mai azumi ya kula da shi shine kiyaye sallar farilla a cikin jam'i saboda suna daga cikin sunanul huda wanda a ɗaya daga cikin abin da zai inganta azumin mutum shine ya kiyaye sallarsa kuma kiyaye sallah tsaye da sallah ba ta yiwuwa sai an yi ta a cikin jam'i kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin mas'ud a cikin sahih muslim cewa daga cikin sunanul huda tsayar da yin sallah haifu yunada bihinna inda ake kiran sallah kan a zo a yi sallah saboda haka wanda suka samu kansu a irin waɗannan unguwanni da suke faɗa sababbin unguwanni wanda masallatan a limaman a wanda yake cika mai yake cewa masallatan gargajiya to ban san ma'anan masallatan gargajiya ba idan a masallatai ne wanda yake limaman tsofaffi ne ko kuma yana nufin limaman a ba su iya karatun fatiha ba la'alla haka shi yake nufi ko kuma limamai ne wanda idan an idar da sallah za a za a yi addu'a ta jama'a ga baki daya kamar yadda ake a a a wato a da yawa daga cikin masallatanmu to ala ayi hal wannan ba uzuri bane na mutum ya bar yin sallar jami'i ba uzuri bane na mutum ya bar yin sallar jami'i a mafi karfin sama shine mafi karfin abin da yake abin lura da shi shine karatun liman din a idan limamin bai iya karatu ba to wannan sai a yi kokari daidai gwargwado ta hanyar nasiha ta abu hanyoyi da za a inganta a kyautata karatun nasa a gyara masa nasa karatun amma kafin nan iyakar abin da a babu laifi idan zai samu waje wanda yake nesa da wajen ya rinka zuwa yana yin sallah inda limamin ya iya amma kuma ya kokari saboda nasiha a cikin addini kan ya inganta karatun shi limamin wanda bai iya ba saboda sauran musulmi ma su amfana amma sauran abubuwa waɗanda suke yi waɗanda suke sabanin abin da yake shine shine tabbatacce a cikin sunna kamar yin addu'a bayan sallah domin bisa sahihin magana ba a yin addu'a da siga jama'iyya bayan sallah ga baki ɗaya mutane su haɗu su addu'a wanda yake shine mazhabar malik sabanin mazhabar imam shafi'i wanda yake ganin yana daga cikin kyawawan ayyuka da ake yi a mazhabar shafi'i ne saboda haka matsala ce duk da yake waɗansu za su ɗauke ta kamar matsala ce ijtihadiyya to ba matsala ce ta ijtihadi ba amma matsala ce khilafiya sabani tsakanin malamai amma sabanin akwai rajihi akwai marjuhi akwai mai rinjaye akwai wanda yake koma ba wanda yake ba shine mai rinjaye ba matsawar imam malik matsayin imam malik shine mai rinjaye domin shine ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallah yana yin addu'a da siga jama'iya ya yayi addu'a sahabbai suna cewa amin ba addu'ar kawai da yayi ta jama'a da mutane suke cewa amin a cikin sallah shine a cikin kunuti to a to irin wannan ba abu ne wanda yake za a tsananta zai sa har a kaurace ma masallacin ba yayin da suke wannan addu'ar a mutum kada ya musharaka da su a cikin aikin da yake bai dace da sunna ba sannan kuma ya musu nasiha la'alla ba su sani bane suna ganin cewa wannan abin shine daidai domin nasiha abin ne a nasiha matluba a cikin addini a kowane hali na'am bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
Allah jalla wa ala yace wa qalatil yahudu uzairu ibn uzairu ibn Allah yahudu sun ce uzairu dan Allah ne wa qalatin nasara al masih ibn Allah nasara sun ce masihu dan Allah ne zalika qauluhum bi afwahihim wancan magana da suke faɗa zancen su ne da baku wato da bakunan su yudahi'una qawlan ladina kafaru suna kwatan suna bin wato suna kama suna kwatancin magana irin maganar waɗanda ta suka kafirta min qablu tun kafin su qatalahumullah Allah ya Allah ya tsi Allah ya tsine musu anna yufakun ta yaya ake karkatar da su ga barin gaskiya Allah madaukakin sarki ya ambata cewar ahlul kitab ya umarni yayi umarni da ayaki ahlul kitabi waɗanda ya sifanta su da daga cikin sifofinsa sifofinsu wala ya dinuna dinal haq ba sa yin addini addini na gaskiya to waɗannan ayoyi suna bayanin yanda suka karkace daga addinin gaskiya yahudu na daga cikin karkatarsu daga addinin gaskiya domin an ce ba ahlul kitabi din an sifanta su da wannan sifar na cewa ba sa wanda yake ba sa bin addinin gaskiya to daga cikin rashin bin addinin gaskiyar yahudu shine suka ce uzairu dan Allah ne uzairu a na farko dai tukuna wannan maganar magana ce da waɗansu daga cikinsu daga cikin yahudawa suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ibn inda ibn abi hatim da ibn al-munzir a cikin littafansu na tafsiri suka ruwaito da isnadin su zuwa ga abdullahi dan abbas cewa sallam ibn mishkam da abu anas da nu'man ibn aufa da wasu su su biyar suka su suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce masa uzairu dan Allah ne saboda haka wannan magana a yahudawan wannan zamani suna yi ma musulmi inkari cewa alkur'ani ya musu ƙarya ya ce sun ce uzairu dan Allah ne bayan baya cikin aƙidarsu suka ce ga littafansu a duba a gani a kawo to su ne makaryata don ku Qur'ani ba zai yi ƙarya ba wannan magana sun faɗe ta an danganta ce zuwa gare su aka ce yahudu sun faɗa saboda yayin da waɗansu suka suka yi magana ba a yi musu inkari ba ɗa'ifar ba ta yi musu inkari ba tamkar ga baki dai sun yadda da magana ne shi yasa sai Allah ya dangana magana ya zuwa gare su da yawa daga cikin abubuwan da yahudawa Allah ya aibata su suke yi waɗansu iyayensu ne suka yi jikokin kuma suke akan wannan saboda haka sai ake dangantawa tamkar waɗanda suke a wannan zamani jikokin su ma akan su ma sun su ma su ne ma suke wannan kafircin alhali kakannin su ne suka yi amma saboda sun yadda akan abin da kakannin suka yi ba su yi inkarin abin da kakannin suka yi ba to tamkar su ma sun aikata ne kuma wannan a wannan fuska ta farko kenan cewa an an dangana maganar gare su domin ba su inkarin waɗanda suka yi ba su inkari ga waɗanda suka yi wannan ba kamar sun yi tabannin maganar kenan amma ba a ce wai magana tana cikin littafin su ba abubuwan da ke cikin littafin su alqur'ani yana faɗa abubuwan da ke cikin littafin su alqur'ani yana faɗa da wanda yake daidai da wanda suka karkata yana cewa fatu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura ku karanta in ku masu gaskiya ne in alqur'ani ya faɗa abin da ke cikin at-taura din kenan wani taujihi kuma shine Allah maɗaukakin sarki yana faɗan magana ya danganta ta ga mutane baki ɗaya amma yana nufin wani sashin mutanen kamar yadda Allah ta'ala yake cewa alladina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum waɗanda mutane suka ce musu mutane fa sun haɗu domin ku kaga kamar zaka ɗauka kamar mutanen duniya ne ga baki ɗaya suka gaya musu wannan magana a ai waɗansu mutane ne waɗanda abu sufyan ya ɗauki haya domin su je su jefa razani a cikin zukatan musulmi su je su ba su tsoro su ce to abu sufyan da mutanensa fa sun haɗa ƙarfi domin su far muku to sai aka ɗauka kamar duniya ce ta faɗa ga baki ɗaya alhali ko waɗansu tsiraru ne suka je suka faɗa amma sai Allah ya ce allazina qala lahumun nas wannan shine ake faɗa a larabci da cewa al'am allazi yuradu bihi al-khusus magana ce wacce take ta aka yi ta du amma ana nufin waɗansu ne kawai a cikin duk jama'ar nan su ne ake dangana magana ya zuwa gare su to wannan ma ta wannan babin ne an ce yahudu amma ana nufin wata ɗa'ifa daga cikin yahudawa saboda haka masu za ku ta gani waɗanda suka shiga intanet za su ji irin waɗannan maganganu waɗanda suke na wato sakin baki akan alkur'ani da musulmi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wajen yahudawa saboda makiya addini ne har watakila wanda manufarsu a cikin wannan su jefa shakka a cikin zukatan muminai domin su inkarin alkur'ani alhali kuwa gaskiyar alkur'ani bayyanan naci gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayyananna ce ba yadda za a yi wato alkur'ani da yake umarni da gaskiya da yake zargin waɗanda suke kira ma Allah ƙarya sannan kuma ya zo ya ce zai kafu zai tabbata ne da yin ƙarya dan ka san ƙarya idan aka yi guda ɗaya to an rinka yin ta kenan an rinka yin ta kenan dan a kare wannan ƙaryar to idan da a ce akwai ƙarya guda ɗaya a cikin alkur'ani to da sai ka samu ƙarerriki wanda yake mustahili ne alkur'ani da ya umarni da gaskiya ya la'anci masu kira ma Allah ƙarya ya zamanto wannan ya sufantu da ita saboda haka wannan magana tabbas yahudawa sun yi kamar faɗin su ne cewa Allah marowaci ne kaga wannan magana ba a cikin littafin su bane amma su ne da suka ji Allah ya saukar da man zallazi yuqridu Allah qardan hasana ina wake wane ne wannan wanda zai ba mu Allah bashi kyakkyawan bashi to saboda rashin girmama Allah suna jin wannan maganar saboda rashin ganin girman Allah sai suka ce ah kaji ma Allah ya talauce neman bashi yake saboda haka Allah fakiri ne mu ne mawadata yana neman bashi a wajenmu kuma suka ce hannunsa wato a make yake baya bayar da kyauta marowaci ne wa qalat al yahud yadullahi maghlula Allah ya ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu saboda rashin ganin girman Allah Yahudawa ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo don su bakanta masa don su bakanta masa cutarwa kamar yadda Allah ta'ala dama ya faɗa wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum za a jarabce ku a cikin dukiyarku da da kawukanku za a jarabce ku kuma da jin magana ta ɓatanci daga waɗanda daga kafirai da kuma wanda aka ba su littafi magana mai yawa ta batanci babu magana batanci irin a zo a saki baki akan abin da kake ganin girman sa fiye da komai shine mahaliccinka Allah to haka suka zo suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ai Allah ma hannunsa a make yake baya kyauta marowaci ne mu kuwa mu ne mawadata to kaga wannan ba du ne suka faɗa ba kuma ba a ce addinin musulunci bai ce haka yake a cikin littafansu ba amma yahudawa sun faɗi wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas yayi ya abku haka dalika sun faɗi wannan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce uzairu dan Allah ne uzair wannan kalma ce ta larabci asalin suna ne daga cikin sunayen waɗansu daga cikin manya-manyan malaman yahudawa ana ce masa izra da turanci suna ce masa ezra wanda a cikin littafi a cikin tsohon alkawari wato old testament akwai littafin Ezra wanda hadisin Ibn Abbas ya tabbatar sun faɗi wannan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wane ne bayanin shi Ezra da kuma yaya aka yi har suka ɗauke shi suka ce shi ɗan Allah ne wannan yana daga cikin Isra'iliyat wanda tamkar labarun tarihi yake za mu ji ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana dangane da labaran ahlul kitab abin da ake faɗa dangane da shi Izra a cikin labarukan tarihi Isra'iliyar da aka rito daga Ibn Abbas cewa shi wani bawan Allah ne a daga cikin manya-manyan malaman attaura na Bani Isra'il yana daga cikin zuriyar annabi Harun mai zurfin karatu ne da bincike akan sanin attaura da abin da ya inganta da abin da bai inganta ba a cikin irin labarukan da ake kawowa na attaura ya zo a zamanin da an ɗauki ilimin attaura yake ƙoƙarin ya binciko inda zai samu ilimin attaura ya tattara ta ya dawo da ita to sai Allah da ilhama sai Allah ya bashi ilimin attaura ya haddace ta sai ya wayi gari kawai yana karatunta saboda haka sai yahudawa sai suka ce wannan ba wanda haka za ta faru a gare shi sai wanda yake dan Allah sai suka ce dan Allah ne shi to a cikin littafin wannan riwaya ce ta Isra'iliyat da ba za mu gaskata ba ba za mu karyata ba riwayar tarihin su kamar yanda wanda suka rubuta tarihin Yahudawa suka ambata shine cewar shi Izra din nan tabbas ya bayyana lokacin da aka dauki ilimin at-Taura aka dauki shari'ar Annabi Musa ilimin ta babu wanda ya sani ya samu goyon a lokacin da daular Isra'ila ta kasu kashi biyu da daular Isra'il wadda take ita ce a Iraq a Babil da daular Juda daular yahuda ta kabilu guda biyu daga cikin bani isra'il wadda take a urshalim jerusa a baitul maqdis to wadda take a babila ta kabilun da suka fi yawa suna karkashin daular farisa to a lokacin sarki sarkin farisa da ake ce ma cyrus cyrus the great uban darius to sai shine suke cewa a cikin masu tarihi kenan shi ya ba ma izra goyon baya kan ya je ya sake gina wato a masallacin baitul maqdis zai ba shi taimako akan daular yahuda sannan ya karfafa shi akan ya dawo da shari'ar annabi musa to shine ya tara bani isra'il ya karanta musu at-taura da ya karanta musu at-taura suka tasirantu da karatun dan sun dade ba su ji ta ba sun manta da ita iyayensu da kakanninsu ma sun manta da ita suka rinka kuka suka rinka kuka sai ya sake jaddada sabon alkawari alkawarin da annabi Musa ya dauka daga bani Isra'il sai ya sake dauka daga gare su na kan cewa za su yi aiki da attaura Allah kuma zai ba su taimako idan sun yi aiki da attaura Allah shine ubangijin su shine ubangijin Isra'ila zai kiyaye nasu alkawarin saboda ganin yadda wato ya dawo musu da ilimin attaura da shari'ar annabi Musa sai suka ɗauki wannan alkawarin a harshensa saboda haka suka bashi matsayi babba Izra sunansa to da aka mayar larabawa yahudawa da yahuda larabawan yahudawa saboda girmama shi sai suka masa tasgiri suka ce uzair daga izra ne sai suka yi tasgirin su suka larabtar da shi suka ce uzair larabawa suna yin tasgiri domin girmamawa ko domin nuna tausayi ko domin nuna soyayya to sun yi ne domin nuna soyayya su da girmamawa gare shi saboda haka nema daga cikin qurra'u aka karanta ta a harshen aka karanta ta a matsayin suna ba a jami'i ba suna larab balarabi aka ce uzairun bitanwi amma jamahirul qurra banda asim da kisa'i da yaqub duk sun karanta ta uzair ibnullah wanda ita ce ita ce qira'an nafi nafi ba tare da yin tanwini ba wa qalat al yahud uzair ibnullah ba su tanwinin ba amma asim yace uzairun ibnullah bitanwin tanwinin shine sun mai da kalmar karmar larabci to yahudawa suna da wannan sun san duk wanda ma ya san addinin yahudawa ya san akwai izra tunda akwai littafin sa a cikin al-ahadul qadim saboda haka wannan magana sun sun fade ta nasara ma su ma suka ce almasihu almasihu ana nufin annabi isa an ce masa almasihu li'annahu wulida mamsuhul qadamai an haife shi kafarsa wato shafaffiya ce babu irin babu irin ramin nan na kafa wanda yake a tsakiyar kafa shi kafarsa shafaffiya ce saboda haka in yana tafiya ga baki ɗaya kafarsa za ta yi shaki a bayan ƙasa shi yasa aka ce masa almasih waɗansu kuma suka ce an ce masa almasih saboda albarkar da ke tare da shafarsa almasih bi ma'ana alladhi yamsah almumsih domin idan ya samu mai rashin lafiya ya shafe shi sai Allah ya warkar da shi in makaho ne sai Allah ya dawo masa da idansa in mai cutar kuturta ne sai Allah ya dawo masa da ingantacciyar fatan launin jikinsa shi yasa aka ce masa masih waɗansu kuma suka ce almasih bi ma'ana almamsuh ma'ana wato wanda aka shafe shi wanda aka yi masa wanda aka shafe shi da mai yayin da aka haife shi shafewar baptisma wato shafewar shigar da shi cikin addini wanda yake addinin da Allah ya yarda da shi to amma makasudi dai da shi shine annabi isa dan maryam kuma wannan wato lakabi ne da Allah ya masa yace sunansa ne ismuhul masihu isa ibn maryam wajihan fid dunya wal akhirah sunansa masihu isa dan maryama Allah ne bashi wannan suna to suka ce masihu dan Allah ne wannan magana ta su sananniya ce sun ce annabi isa wato dan Allah ne ma'ana tun fil azal Allah ya haife shi saboda haka wato jinsin abin da yayi Allah abin da yake shine na Allah shine nasa kuma suka ce ba ma haka akwai kuma abin da ya fita daga Allah na ruhi mai tsarki shi ma Allah ne ya fita daga Allah kuma ya fita daga annabi Isa to daga Allah ne ko daga annabi Isa ne domin sun ce su su uku ne amma kuma duka baki daya ɗaya ne yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya su ciwon kai yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya shi ciwon kai abu a ce abu guda uku ne daban amma kuma a lokaci ɗaya duk ɗaya ne sai su ce a ba za ka gane ba kawai in ba ruhi mai tsarki ne ya shiga cikin zuciyarka ba za ka fahimce shi ba to abu ne wanda yake ba za a fahimta ba kuwa dan ba hakika bane shi yasa sai Allah ta'ala ya ce zalika qauluhum bi afwahihim magana ce wanda suke faɗa da bakinsa kamar yadda laraba za su ce kalam fari magana ce kawai ta baki da ake faɗa wato magana ce wanda ke bata da hakika duk inda ka ji Allah ya ce magana ce ake yi da baki to ya nuna wato kasancewa wannan maganar ba gaskiya ba ce magana ce kawai wanda ake faɗa ba hakika ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa dangane da tabanni zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi sabil wannan magana ku ce da kuke faɗa da bakinku kamar kuma yadda ya faɗa a cikin farkon suratul kahf wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba kalmar da take fita daga bakin su ta yi girma laqad ji'tum shay'an idda kun kun zo da abu wanda yake wato mai tsananin ki to duk wannan magana da suke faɗa magana ce kawai wanda yake bata da hakika domin wato duk mai hankali ya san cewa ba zai yiwu ba a ce Allah yana da ɗa domin cewar Allah yana da ɗa kayi ka warware ma'anar Allah domin ma'anar Allah shine wanda yake bashi da buƙatar komai bashi da buƙatar komai bashi da buƙatar kowa yayin da ka dangana ka gare shi ka dangana buƙata gare shi ya tashi daga zama Allah ya zama ba Allah ba to shi yasa Allah ya ce musu magana ce wadda suke faɗa kawai da bakinsu kuma suna kwaikwayon maganar waɗanda suka kafurta ne kafin su su waye waɗanda suka kafurta kafin su waɗansu malamai sun ce wato jinsin a su waɗannan da suke faɗa ana maganar nasarar wannan zamanin ne to da yahudun wannan zamanin suna faɗan maganar waɗanda suka kafirta kafin su wato akwai daga cikin kafirai yahudu da nasara da su ma suka faɗi irin wannan maganar wannan wani tafsiri kenan na malamai amma rajihin magana shine suna bi suna bi suna kwaikwayon maganar kafirai gabaninsu wato magana ce jinsin maganar kafirai ce wannan domin kafiran hindu brahmins wanda ake ce ma albarahima da kafiran buda da kafiran da kafiran girkawa masu malaman falsafa duk suna da irin wannan aƙidar ai asali ma daga cikin yahudawa daga cikin wanda suka soma maganar cewar Allah yana da ɗa akwai philo je karanta tarihinsa philo ba misire ne mutumin alexandria malamin falsafar yunan ba yahudi shine ya ce akwai kalma wadda take sifa ce ta Allah wadda da ita ce ya halicci dukkan halitta to wannan kalmar ita ma Allah ce wannan kalmar ‘yar Allah ce saboda haka da ƙur'ani ya ce yuzahi'una qawlan ladina kafaru min qabl masu bincike akan tarihin addinai idan suka ji irin wannan magana sai hankalinsu ya imauce su ga yadda alƙur'ani wanda larabawa ba su da wani ilimi ba su karanta tafai da suka gabata ba za su bayyana irin wannan domin babu wanda ya san wannan sai mai zurfin bincike akan tarihin addinai to ina manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan ilimi da har zai zo ya bayyana wannan cewa waɗanda suke maganar cewa Allah yana da ɗa ai ba su ne suka fara ba su ma kansu sun bi diddigin waɗansu kafirai ne na tinda wanda suke akan wannan aƙida wato wata aƙida ce da ɗaɗɗa ta kafiran da to waye zai san wannan in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ne yake karantar da shi ba wannan yana ɗaya daga cikin ayoyin gaskiyar alkur'ani alkur'ani ya bada ilimin da al'umomin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin su ba su sani ba kuma babu mai gaya musu babu mai koya musu ahlul kitabi ma ba su sani ba amma ya zo yana karanta musu abinda ba su sani ba nasu wala iyayensu ذلك من أنباء الغيب نوحيه نوحيه نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا wani yana daga cikin labarukan gaibu da muke wahayi da muke wahayin su zuwa gare ka ba kasance kana sanin wannan ba kai da mutanenka da ba ku sani ba kuma wannan haka yake wannan ya daga cikin ayoyi akan wannan sannan Allah madaukakin sarki ya tsine musu albarka yace qatalahumullah wanda ya nuna kan cewar waɗanda suke magana kafirci ya halatta a tsine musu albarka domin Allah ya tsine musu sannan Allah ya ce ka duba kai mamakin yadda suke wato ake kawar da su daga gaskiya annayu fakun ay annayu surafuna anil haq ya ake kawar da su daga gaskiya sannan Allah ya ci gaba da faɗan wata sifa ta su ta rashin bin su ga addinin gaskiya domin wannan dai tabbas addinin gaskiya bai zo da cewa Allah yana da ɗa ba wasal man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min duni min duni rahmani alihatan yu'badu ka tambayi dukkan annabawa Allah bai sanya wani ubangiji tare da shi ba domin su sun ce dan shi ma ubangiji ne to Allah bai sanya wani ubangiji tare da shi ba to tambayi dukkan annabawa saboda haka kaga nan ya nuna cewa ba sa bin addinin gaskiya sannan aya ta gaba Allah ta'ala ya ce ittakhadhu ahbarahum sun riki malaman su al ahbar jam'u jam'u hibr ko jam'u habr habhadar wato ana yin ana kasran hadin ko ayi fataharta daga nan ne ma aka samu al hibr inki saboda yawan malamai wato al habar ko kuma asali al hibr malami saboda yawan amfaninsa da tawada sai aka kira ta wadar da sunansa aka ce mata hibir to al-ahbar abinda ake nufi da al-ahbar sune malaman yahudawa domin yahudawa abinda suka shahara da shi ilimi da ilimin suke kullun karatun at-taura suna karatunta da wannan karatun na at-taura shine tazkiyar su shi yasa aka ce duk wanda ya sani ya take sani daga cikin malaman musulmi sai a ce yana da kama a cikin yahudawa domin al'adar su kenan su abinda suka sani ilimi to Allah ya ce sun riki malamansu wa ruhbanahum sun riki kuma masu bautarsu ar-ruhban jam'u rahib jam'in rahib shine mai mai cire kansa daga al'umma daga daga cikin jama'a ya keɓance kansa yana yin bauta an ɗauki kalmar ne daga ar-rahba tsoro wato tsoro ya sanya su sun ji tsoron Allah matuƙar tsoro suna ganin in suka zauna a cikin jama'a wannan tsoron zai zagonye ya zamanto ba sa jin tsoron Allah su zamanto gafalallu saboda haka sai suka ciru ba sa aure ba sa cin abinci mai daɗi ba sa kwana a waje mai daɗi suke azabtar da kansu suka haramta suka haramta ma kansu da yawa daga cikin abubuwan da Allah ya halatta to su ne nasara kenan su domin abin da suka shahara kenan bauta wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi fama ra'awha haqqa ri'ayatiha da rahabaniyanci da suka kirkire shi rahabaniyanci shine rashin aure da kauracewa mutum ya je ya zauna a daji yawanci zaka ga sun yi hasumiya mai tsawo sun shiga ciki suna bautar Allah a ciki suna da ko su samu wani wanda zai rinka kawo musu abinci yana hawa yana kawo musu ruwa da abin da za su ci ko kuma su rinka saukowa su kwashi abin da za su ci na abinci su je su zauna wai suna ta bauta a nan wajen wannan ibtada'uha kirkiro ta suka yi bid'a ce suka yi Allah bai rubuta musu ita ba sun yi haka ne domin neman yardar Allah to Allah ya ce ba su kiyaye ba su ba da haƙƙin ta yadda ya cancanta ba muna ganin su yanzu ba sa aure amma kuma dukkan barnar da masu aure ba sa yi su suna yi ko ba kullum zaka rinka jin labarin a cikin jarida yanzu suna nan an ce ana nan an ce kwanaki an ce a a kanisa a babbar cocin ta yi a ban haƙuri a kan ga mutanen amerika a kan irin abubuwan da fada-fada suka yi na ɓata yara to ar-ruhban shine jam'u rahib masu bauta Allah ya ce sun rike su wato yahudu sun riki malamansu nasara sun riki ruhbanunsu arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba ma'anar iyayen giji wato sun ɗauke su sun ba su matsayin Allah wal masiha da maryam haka zalika sun riki masihu dan maryam shi ma sun ɗauke shi ubangiji ba Allah ba wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida alhali ba a umarce su ba face su bauta ma abun bauta guda ɗaya la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai shi subhanahu amma yushrikun sarki ya tabbata a gare shi ga abin da suke yin shirka da shi suke tarayya da shi yayin da suka wato shirkar su anan shirka ce ta uluhiyya abinda ake ma Allah suka yi ma wani Allah domin shirka nau'i biyu ce akwai shirka a cikin uluhiyya shine abinda ake ma Allah kai ma wani Allah akwai shirka a cikin rububiyya abinda Allah yake yi kace wani ma yana yi Allah ya san gaibu kace boka ma ya san gaibu to menene shirkar da suka yi menene rukon da suka yi musu a matsayin rukon su da suka yi a matsayin iyayen giji fassarar ya zo a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisin Adi ibn Hatim yayin da ya zo wajen Adi ibn Hatim al-Ta'i Hatim al-Ta'i kun san shi dai shahararren mai kyauta ne mai baiwa ne a cikin Larabawa to akwai ɗansa Adi ibn Hatim ya haɗu tare da Nasara ya shiga addinin Kirista sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masu ziyara gare shi ya zo sanye da wani cross na zinari ya rataya shi an san da yadda nasara suke darajta cross annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani sai ya ce sai ya ce azil anka hadal watan cire wannan gunkin daga gare ka cire wannan gunkin daga gare ka sai ya karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam sai adi ibn hatim yace ai ba sa bauta musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba suna haramta musu halal kuma su mayar da shi haram din ba su halatta musu haram su mayar da shi halal kuma su bi su a haka yace suna yi bala yace fatilka ibadatuhum iyahum wannan ita ce bautar su da suke wato ma'ana sun ba su matsayin waɗanda za su kafa musu shari'a tare da Allah ko kuma bayan Allah tare da Allah kamar abin da Allah ya kafa na shari'a su ma su kafa kuma bayan Allah Allah ya ce gashi su kuma su canza shari'a Allah kun san ka'ida addinin musulunci cewa babu nasikh wal mansukh bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wani ba zai zo ya ce an shafa hukuncin wannan ayar ba ko an shafa hukuncin wannan hadisin kalla da malaman duniya za su haɗu ga baki ɗaya malaman fiqhu kansu ce za su shafa hukuncin aya guda ɗaya ga baki ɗaya sai a yi musu kalubale a ce ƙaryarku babu yadda za a yi addinin musulunci wannan to su kuwa dokar dokar a dokar addini da nassin abin da ke cikin littafinsu mai tsarki za a iya yin taro a yi kansul kansul ya zo ya tabbatar da abu kuma ya zamanto addini haka aka rinka yin council bayan council council din Nikiya wanda da larabci Nikiya amma da turanci ake ce mata Nisiya ta shekara shekara 325 da council din Constantinople da ake shekara 381 wanda ya tabbatar da aqidar Trinity lokacin ya tabbatar da aqidar Trinity ka gani bayan mutuwar Annabi Isa da shekara 300 lokacin ne aka tabbatar da aqidar Trinity amma kafin nan akwai muwahhidun masu tauhidi da yawa daga cikin daga cikin mabiya addinin annabi isa da yawan gaske kusan gabaki daya tunis a, a, a north africa arewacin africa duk akan wannan aqidar suke shi yasa duk da musulunci zo duk suka musulunta dan da masu tauhidi akan tauhidi suke mabiya mabiya tariqar arius da donatus duk akan aqidar tauhidi suke to saboda suna da yawa dan a ɓata aƙidar su a tabbatar da aƙidar shirkar sai aka yi council aka tara manya-manyan malamai wanda shi sarkin rum yake so a tabbatar da wannan aƙidar su aka kirawo aka ce to ga abin da council ya tabbatar idan aka tabbatar da wannan council din shikenan ko yanzu idan cocin yana so za a iya yin council sai a tabbatar da doka wadda Allah bai taɓa saukar da ita ba kuma ta zamanto doka kuma ya nizinci kowane kirista ya bi ta kamar yadda zai bi dokar Allah to kaga an ba su matsayin Allah kenan saboda haka wannan yana daga cikin addinin ƙarya da cewar ba sa addini wala yadinuna dinal haq ba sa addini wanda yake addinin gaskiya to Allah yace yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim suna son suna nufin su bice hasken Allah da bakunan su menene hasken Allah addinin musulunci wato suna addinin musulunci haske ne yaya ake son in mutum yana so ya yaki da haske ya zai ya kashe hasken ko ya hure shi da bakinsa to suna so su hure wannan hasken na addinin musulunci da bakinsu wato suna amfani da bakinsu su yaƙi da addini domin su rusa addini to shine sai Allah ya kawo tashbihi ya misalta addinin kamar wani candle ne kamar wata fitila ce a ci balbal da take haskakawa mutane abinda kuma suke yi na suka ga addini wanda da bakinsu suke yi sai ya misalta shi da ƙoƙarin hure wannan wutar da suke yi wato suna so su bice hasken addini da bakunansu wa ya aballahu Allah kuma ya ki illa an yutimma nurahu face ya cika haskensa ya cika haskensa wato ya cika addininsa walau kari hal kafirun ko da kafirai ba sa yi ma'ana bai kaga nan ba Allah cewa yi an yabqa dinuhu ba an yabqa dinuhu ba wa ya aballahu illa an yabqa dinuhu Allah ya ki sai addininsa ya wanzu a'a sai Allah ya cika shi domin ya nuna abinda Allah madaukakin sarki yake ma musulmi na reno ya tasar da su daga ni'ima bayan ni'ima daga matsayin karfi bayan matsayin karfi yadda shari'a take zuwa bit tadarruj a hankali a hankali har ta cika har Allah ya saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina wato wannan Allah ya riga ya kaddara wannan Allah ya kiface addinin musulunci ya cika shi saboda haka wannan alkawari ne na Allah kuma wannan kalubale ne ga duk wanda suke yaki da addinin Allah cewa suna so su bicar da hasken addinin Allah suna so a daina kiransu a daina jin sunan Allah suna so a daina jin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kuma ya kisa ya cika haskensa kamar yan Denmark ne yayin da suke yakar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan majalisar da yake yaki akan a basu yancin su a basu kariya kada a taba su suna da haƙƙi su yi sai gashi ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kalmar shahada yayi kuka yayi kuka yayin da ya ga kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ziyara tare da Imam Abdurrahman Sudais a kai shi yayi ziyara yayi kuka yayi kuka saboda ya san wane ne Annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wa ya Allahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq shi huwa din tana komawa zuwa ga Allah kenan shi Allah shine wanda ya aiko manzansa bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya waɗancan duk kaga wala ya dinu na dinal haq ba sa addinin gaskiya to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yazo da shari'a da addinin gaskiya wanda duk millolin nan guda biyu suke kokarin su suke kokarin su su bata shi yahudu sun karkatar da shi nasara sun karkatar da shi har an manta shi to sai Allah ya aiko manzansa da gaskiya da wannan addinin da shari'a da wannan addinin na gaskiya liyuzhirahu ala dini kullihi domin ya rinjayar da shi akan dukkan addinai ya zamanto shine addini barin jaye addini ne rinjaye shine gaskiya guda daya wanda take babu wani babu wata gaskiya in ba shi ba walau kariha al mushrikun ko da mushrikai ba sa so al mushrikun anan wajen lil ahad ana nufin quraish domin su quraishu so abinda ba sa so shine cewa addini wato addinin su zai kare tunda kaga a lokacin nan bayan fatuhu makka da mutane suka riga suka shiga addinin musulunci at-tulaqa suka shiga addinin musulunci aka rusa lata da uzza aka rusa manata aka rusa dukkan sauran gumaka shikenan addinin addinin mushrikanci ya kawo karshe to abin da yake musu tashin hankali kenan yanzu babu sauran lata babu sauran uzza ina labarin manata duk ya sun tafi to abin da ba sa so kenan ba inda ake ba a jin komai sai Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah to shine li yuzhirahu ala dini kullihi ya rinja da shi akan dukkan addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai ko ba sa so dan ko ba sa so din amma Allah ya tabbatar to yanda Allah madaukakin sarki yayi a zamanin a farkon musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah madaukakin sarki zai bar addinin sa ba za a gushe ba akwai jama'a daga cikin al'ummarsa zahirin masu na su ne rinjaye akan gaskiya komai rikicin al'umma akwai wata jama'a da suke masu tsaye akan gaskiya kuma Allah yana ba su nasara a kanta har Allah ya naɗa ƙasa wannan abu ne wanda yake daga cikin mu'jizozin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alai Allah ya samu a cikin wannan ta'ifa da na'am
يوم يحمى عليها في جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكذبون
Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani inna kathiran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil lalle waɗan lalle da yawa daga cikin malaman yahudawa war ruhbani da ma- da da ruhbanawan nasara masu bautar su la ya'kuluna amwalan nasi bil batil haqiqa lalle suna cin dukiyoyin mutane bil batil ba da haƙƙi ba da ƙarya waya sudduna an sabilillah kuma suna toshe suna toshewa daga tafarkin Allah wato daga shiga addi- daga bin- daga shiga addinin Allah walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda waɗannan kuma waɗanda suke taskance zinariya da azurfa wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da wannan dukiya tasu ta zinari da azurfa ad- a- wato a tafarkin Allah domin taimakon addinin Allah fa bashirhum bi azabin alim to kai musu albishir da azaba wadda take mai radadi yawma yuhma alaiha fi nari jahannam a ranar da ake kona wannan dukiyar zinariyar da azurfar a cikin wutar a a wutar jahannama fatukwa biha jibahuhum sai ayi lalas da wannan narkakken du- narkakken wato zinaran da azurfar ayi lalas da shi a wato gosh- a- a- a goshinansu wa junubuhum da sasanninsu wa zuhuruhum da baya da- wato da bayan a- a- a- a- a- da gadan bayansu hada ma kanastum li anfusikum ana ce musu wannan shine abin da kuka taskance ga kawukanku fadhuqu ma kuntum taknizun ku dandana abin da kuka kasance kuna taskancewa wannan shi ma ƙarin bayani ne akan wato fasadin ahlul kitab babban fasadi shine rashin wannan rashin ya- wala yadinuna dinal haq ba sa addini na gaskiya daga cikin rashin bin rashin yin addinin su na gaskiya shine farnar da suke wajen cin dukiyoyin mutane ba da haƙƙi ba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu domin su domin su fahimci ɗabi'ar malaman Yahudawa da shuwaga- domin ya- su fahimci shuwa ɗabi'ar shugabannin addini na Yahudawa da na Nasara cewa ma- mabarnata ne mecece barnar tasu su- da yawa daga cikinsu wani yana daga cikin adalcin alkurani bai ce gaba ɗaya ba ya ce inna kathira domin kowace Allah za ta ya ce laisu sawa'a ba duk ɗaya suke ba fa. akwai na kirki akwai na kirki amma mafiya yawansu wal hukmu lil ghalib hukunci ko ga galibi ne mafiya yawansu suna cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba wato ma'ana cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba shine rashawa a cikin addini su ba su dukiya domin su halatta musu abin da suke so idan doka kamar yahuda ne yanda yayin da zina ta yawa kuma sun san dokar zina shine jefewa to sai suka ga talakawa idan idan talaka ne shi sai a jefe shi mai kuɗi kuwa sai a yi masa sai a yi masa horo na musamman sai a sa masa baki- sai a sa masa gawayi a fuska a dora shi akan mangala da shi da matar a yawo da su ana terere ana yeyeye wai wannan shine laifin da suka yi to sai suka kan cewa gaskiya fa wannan bai dace ba a ce kawai talakawa za a yi ma masu kuɗi kuma a yi musu wannan saboda mai domin masu kuɗin suna ba da hasafi in suka karɓi hasafin sai su to kai dokar daban ce taka waye isa yi wannan in ba malam ba malam shine yake wannan wato ya zama to akwai doka ta akwai doka ta gama garin muka- mutane akwai doka ta mai kawo wa malam hasafi akwai fatawa ta wato fatawar ma ya ta danganta da wa za a yi ma fatawar sai an kalle ka kafin a yi maka fatawa to yahudanci kenan to Allah shine yake zargin su a nan wajen da wannan mummunan hali nasu domin me domin mu san asirin su na biyu kada mu wa mu zamanto tamkar su mu zamanto masu cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba masu ci da addini suna cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba Allah madaukakin sarki kamar yadda ya zarge su anan mu ma ya gaya mana kada mu yace ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ya ku wanda suka imani kada ku ci dukiyoyinku ba da haƙƙi ba duk wanda ya ci dukiyar mutum ta hanyar cuta ko ta hanyar da Allah ya haramta a kansa to ya ci dukiya ba da haƙƙi ba to hanyoyin suna da yawa waɗannan misalai ne kawai aka ambata amma ka'idar amma shine cin dukiya ba ta hanyar da Allah ya halatta a ci ta ba dukiyar mutane wa yasudduna an sabilillah abu na biyu fasadin su na biyu shine suna hana mutane bin addinin Allah ta yaya su sun san addinin Allah gaskiya ne sun ki shiga wannan saddun ne an sabilillah malami ya san gaskiya yake aiki da ita saddun ne an sabilillah domin mutane za su ce ah to ga malam wani shi ma yana yi da abun ba da abun gaskiya ne ai da abun kuskure ne malam wani yayi saboda haka yayin da malami ya sabo yana daga cikin gudumawarsa da yake yi wajen hana mutane bin hanyar Allah domin waɗan za su ce masu rauni marasa hankali marasa tunani sai sai ai tunda haga malam wani tunda haga malam wani yayi to wannan abin daidai ne wannan abin daidai ne musamman malami da ya shahara da sanin sunna a ga yaje yana yin abin da yan bid'a suke yi da yawa sai su a ai da wannan abin bid'a ne da malam wani bai yi ba domin ya san sunna to wannan ya shine gudumawarsa wajen saddun an sabilillah to yahudawa malaman yahudar shugabannin addini na yahudu nasara Allah ya subanta su da wannan sifar domin haka suke a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farkon wanda suke kafirta dan haka Allah ya ce wala takunu awwala kafirin bihi kada ku zamanto ku ne farkon jama'a da take kafirce mu annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce sun sani kuma sun kibi kuma su hana waɗansu bayan sun kibi da kansu sun hana mutane bin Allah ta wannan hanyar kuma sun yi gudumawa wajen ɓata addinin Allah da suka gare shi domin su ɗauke tunanin mutane su ɗauke hankalin mutane daga bin addinin Allah shine kullum a rinka rubuce-rubuce da ba'a da wake-wake da yanzu kuma wani sabon salo fil a yi fim na yaƙi da addinin musulunci kamar yadda suke yi akwai filafilai da dama yanzu da ake ta yi wanda da yawa ana yaɗa su ta youtube idan ba za a idan ba za a sayar da shi a gidan sinima ba domin mutane su saya a rarraba musu sai a yada shi ta YouTube kowa zai iya gani ya dauka ya nuna wa mutane ya yada shi ta nan wajen to duk wani yana daga cikin waye su duna an sabilillah to Allah ya sunta su da wannan sifa sannan kuma yace waɗanda kuma suke taskance dukiya da zinare da azurfa su ma wannan wata illa ta su ce wato bayan sun cinye dukiyar mutane kuma suna taskance kuɗi domin azhab wal fidda zinare da azurfa shine ainihin kuɗi da ake amfani da shi a wancan zamani zinariya wato su ne ake buga silalla da su wanda daular rum take bugawa daular rum ita take bugawa daga, daga sham ana amfani da su a makka da madina da sauran kasashen larabawa siyasa su ne na azurfa wanda daular farisa wadda take hedikwatarta a cikin iraq take su ne suke bugawa ana amfani da zinare a matsayin dirhami a matsayin dinar shine muke ce ma zinariya yanzu amma zinariya asalin sa ma'anarsa az-zahab da larabci dinar din shine kudin wato sillan da ake bugawa na zinari wanda ake bugawa na azurfa da ake ce masa dirham shine muke ce musu siyar sisi to waɗannan siyar sadin sisi sisi goma shine dinari guda ɗaya to wannan shine kudin a zamanin to idan sun ci kuɗin da ƙarya su shugabannin addinin kuma sai su taskance su ɓoye shi wala yunfiquna ha fi sabilillah ba sa ciyarwa a tafarkin Allah ma'ana ba sa bada haƙƙin Allah na taimakon addinin Allah na gina addinin Allah na taimakon marayu na taimakon mabukata na taimakon waɗanda za su karantar akan tafarkin Allah shine wala yunfiquna ha fi sabilillah wannan ayar ta ambaci ahlul kitab amma maksudi ba su kaɗai ba duk wanda ya sifantu da wannan sifar hatta daga cikin wannan al'ummar shi ma ya shiga ciki shine maksudin da a faɗe su cewa to waɗanda suke taskace zinariya da azurfa ba sa batarwa a tafarkin Allah to waɗannan kai musu albishir da su da waɗanda suke cin dukiya ba da haƙƙi ba suke hana mutane bin addinin Allah ga baki ɗayansu kai musu albishir da azaba wadda take mai raɗaɗi menene ma'anar taskance dukiya da rashin ciyarwa a tafarkin Allah wannan yana nufin kan cewa idan mutum wato addinin musulunci ya hana mutum ya aje dukiya a yi savings addinin musulunci ya hana wannan domin duk abin da ka ajiye shi ya zama to kan taska yanzu in ka je ka bude savings account taska ce kana ajiyewa domin makasudi baka so ka taba saboda ko da bukata za ta taso za a yi auren yarinya za a yi auren yaro ana so a ana so a gina gida wanda yafi wannan sai a ɗauki wannan ajiyar ko ba haka ba to yanzu a ce musulunci ya haramta ajiyar dukiya bayan kuma addinin musulunci a cikin Allah madaukakin sarki ya kawo misali a cikin suratul baqara yace ayawaddu ahadukum أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت kaga wannan ai tanadin dukiya ne aka faɗi mutum wato yana da aljanna yana da gona yana da gonaki na inibi da dabinai ga ƙoramuna gudana a ƙarƙashin su ga girma ya zo masa ga shi yana da zurriya ƙanana saboda haka lokacin da yake buƙatar wannan kuɗin wannan wannan wannan dukiyar wanda ya tanada lokacin da yake buƙatar ta sai kawai wato iska abin nan sai kawai wato iska wanda take mai sanyi mai kankara a ciki ta zo ta ta halaka gonar tasa ya zamanto ba shi da komai shine misalin wanda yake kyakkyawan aiki ya zo ya ɓata shi to ka gani asalin misalin Allah ba zai misali da abin da yake ba daidai ba kaga yayi misalin mutum yayi tanadin dukiya saboda girma zai zo masa gashi kuma ya zaman gashi kuma yana da zurriya waɗanda suke ƙanana ba su taso ƙarfin su ba ba su kawo ƙarfi ba balantana su kula da kansu suna buƙatar uba uba kuma ƙarfi ya ƙare saboda haka yayin da ya zamanto ba shi da wata dukiya wanda yake wanda yake ajiyayya kaga sai ya shiga cikin tashin hankali amma yanda yake da ajiyayyar dukiya to wannan zai zai kawo masa kwanciyar hankali to saboda haka alkur'ani ya nuna wannan kaga nuna ana ajiyar dukiya to bayanin wannan sahabbai su suka bayyana suka ce duk dukiyar da kake bada zakkarta wanda duk dukiyar da ka ajiye in dai kana bada zakkarta to nan ba taska bace falaysa bikanzin haka Abdullahi dan Umar yace ma addaita zakatahu falaysa bikanzin abinda ka bayar da zakkarsa to ba kanzu bane abinda ake nufi da taskance dukiya shine ka tara dukiya baka fitar da haƙƙin Allah kuma hadisai da suka zo na Abu Huraira da Abu Dhar duk sun bayyana wannan hadisin Abu Huraira ya ce ma min sahibi dhahabin wa ma min sahibi dhahabin wala fidda la yuaddi zakataha babu wani ma'abucin wato mai dukiyar zinare da azurfa wato mai kuɗi cash baya bayar da zakar wannan kuɗin face ranar alkiyama an mayar da wannan kuɗin ya zo a sifar kumurcin maciji wanda saboda tsananin dafi hatta fatar kansa ta ɗaɗi yana da dafi na gudana daga gefen bakinsa guda biyu kamar yadda mutum in yana yawan magana kaga yawu ya zo a nan wajen to shi saboda wato yawan dafin a jikinsa haka za ka rinka dafin a gefe biyu sai a sanya shi ya kama mukamukansa guda biyu yana cewa ana kanzuka ana maluka ni ne dukiyar taka ni ne ni ne taskar dukiyar taka haka za a yi ta yi da shi ranar alkiyama har sai Allah ya yi wannan fa a filin alkiyama ne kafin a yi hisabi har sai Allah ya yi hisabi ga mutane mai dan dan aljanna ya tafi aljanna dan wuta ya tafi wuta haka ba abucin tumakai da awakai da baya baya fitar da zakkar su haka za a za a fitar da shi a fili fili wanda yake a shimfiɗaɗɗe a sanya su su rinka zuwa suna tattaka shi da kofatunsu suna cikarsa da ƙahonsu suna cewa mu ne dukiyarka mu ne dukiyar taka haka zalika in ma'abucin shanu ne in ma'abucin raƙuma ne saboda haka kaga wannan suna cewa ana kanzuka ana maluka ni ne taskar taka ni ne dukiyar wato dukiyar da ya aje bai fitar da haƙƙin Allah ba kenan masu kuɗi kuwa sun san cewa fitar da zakka aziz yana da wahala sai an yi da gaske sai an yaƙi da zuciya sai an yaƙi da zuciya to duk dukiyar da ka tara babu laifi a cikin tara dukiya matsawar kana ba da zakka da sauran haƙƙin Allah tunda ba zakka ce kaɗai haƙƙin Allah ba yana daga cikin haƙƙin Allah ciyar da iyali waɗansu suna da dukiyar amma ba sa ciyar da iyalinsu suna suna da dukiyar ba sa ciyar da 'ya'yansu suna da dukiyar amma iyayensu suna cikin talauci kaga mutum yana da dukiya amma ubansa ya zo yana sallama da shi yana jira yana jira a falo yana jira ya sauko yana jira yana zama tare da abokansa yana cewa ka ji irin maganganun da suke faɗa akan iyayensu bayan ciyar da shi bashi wajibi ne ya ɗauka ya kai masa ne har gabansa shi ya manta lokacin da shi ne yake ɗaukan sai kai shi makaranta ya ɗauko sisi da silai ya rinka bashi yau dan shi ya samu wanda kafin ya samu sai da mahaifin ya samu amma yana kyashin wai ya bashi sai ka je yana gaya ma abokansa haka wa'annan tsofaffin suke kullun su kenan yau bukata yau bukata gobe bukata ko duk duniya zai nema a wajenka ai bai nemi komai ba kuma shi ya fi ahali ma ya fi ya zamanto ahali ma da ka bashi to duk wani daga cikin haƙƙin Allah duk wanda ya taskace dukiya baya fitar da wannan haƙƙin to wannan yana cikin ahalin wannan ayar Allah ya ce shine ya faɗa a nan a ƙarshen ayar ya faɗa uƙubar da za a yi masu yin wannan a taskance dukiya yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam yayin da ake ƙona wato wannan kuɗaɗe inda kun san karafa ne dinari da azurfa karfe ne sai a ƙona su su zafi a cikin wutar jahannama sannan a yi amfani da su a yi musu lalas kun san lalas ai ko da yawa ba su sani ba wato sakiya sakiyar ma ai da yawa ba su sani ba idan mutum yana wato ana yin lalas a iri biyu sakiya ta nau'i ne na lalas ta magani amma asalin lalas wato a sanya karfe a cikin wuta sai ya yi jaja zir sai a ɗauko sai a sa a jikin dabba don a yi mata alama ta zamanto ita ce alamar cewa wannan dabbar ta hadaya ce saboda haka kaga zai kona fata ya kona nama ya kona jini ya baki kirin to wannan karfan duki wannan dukiyar za a mayar da shi karfe a a a a a narkar da shi a cikin wutar jahannama ba wutar duniya ba shi yasa Allah ta'ala bai ce kawai yawma yuhma alaiha fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum domin aka ce yuhma kuna an san da wuta ake yi amma sai Allah ya faɗi da wace wutar za a yi kunan fi nari jahannama da wuta wadda take ta jahannama ba ta duniya ba to sannan an kona sai a yi lalas a goshinsu goshi shine aljabha aljiba jam'u jabha wa junubuhum sassan jikinsu gefen dama da gefen hagu wa zuhuruhum baya gadan baya tun daga wuya har zuwa ga kafafu har zuwa ga wato saman kafafu nan ake ce ma gadan baya haka za a kona wa'annan wurare da wannan dukiyar da aka narka to idan dukiyar ta zamanto takaddu ne fa takadda ai ba za a kona ta zamanto haka ba ko Allah ya san yadda zai yi da ita eh Allah kuma gwani ne muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amintar da mu daga azabar wuta Allah ya ba mu ikon bin umarninsa kamar yadda ya umarce mu da shi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم نسألك اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة الساعة التي تستجيب فيها الدعاء نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم احفظنا واحفظ أهل هذا البلد يا رب العالمين اللهم احفظنا من شر أعدائنا اللهم كف عنا بأس أعدائك وأعدائنا اللهم أنت أشد بأسا وأشد تنكيلا اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتك واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيك عنا واجعلنا من المقبولين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين